النجوم العليا تنقل في السماء قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وإن يتفرد idan ma'auran duk aka samu rabuwa tsakaninsu a maimakon a ce auren ya dore ko a gyara a haƙura a zauna a'a sai aka ga gwamnati rabuwa inda lagi ko dai ta fuska cewa mijin ya saki matar ba tare da ya nemi ta bashi wani abu ba awul kuli ko ko a'a sai da ta bashi wani abu ko ta ce da kanta ta ga ta gwamnati ta bashi wani abu ya sauƙaƙa mata da zaman da shi na yi zama ba su gyara ta zaman da ke tsakanin su ba ta yi wani lakulamin fadi Allah zai wadata kowa a cikin su daga ɗayan ibadalin ta fuskar ya azurta masa wanda ya fi wannan in shi mijin ne mata take cutarsa wannan ya dawo har ya raba da ita to sai Allah ya musanya masa matar da ta fita in kuma matar ce mijin yake cutarta sai Allah ya musanya mata mijin da ya fi shi a ko ko ya zamo zuciya ta manta ba abin da ya fita da hankali a ce an rabu da abu kuma zuciya ta tsaya bin wannan abu abin da babu amma zuciya tana kansa to sai Allah ya azurta zuciyar ta manta da wannan abu sai zama shi mijin ya manta ma da wannan matar kamar ma bai taɓa zama da ita ba ko kuma ita matar ta manta da mijin kai ka ce ma bai bata taɓa zama da shi ba wa kana lahu wasiya min sa'ati daga yalwar baiwarsa kuwa min fadl ilwasi daga baiwarsa wadda take mai yalwa wa kana lahu wasiya ubangiji mai yalwatawa ne da halkihi ga halittarsa dan a cikin baiwa hakima gwani ne fi ma da fara hulau dangane da abin da ya tsara gare su da yawa wato rabuwar takan zamo ta cikin karshe gare su gaba daya akwai inda yake a rabu din sai zamo ma ya fi wanda za a ba ta fariha da insani wannan ne yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta miji ya sauƙaƙa wa matarsa matuƙar dai da kyautatawa ba da wato kora da ta cin mutunci ba ko saki na cin mutunci ba wannan ba shari'a ba ta yadda da saki na cin mutunci ba ko da dai aka yi din an yi laifi amma kuma ya zarce haka din bai hana ya zarce ba amma dai ba daidai ba ne a duban shari'a wani lafi ba wani littafi da bai zo da haka ba ɗayan littattafan da Allah ya saukar sun zo da cewa a ji tsoron Allah haka nan ba al'ummar da Allah bai umarce ta da cewa su ji tsoron Allah ba cewa al'ummar nan ta ji tsoron Allah shi ne babban abin da yake gaban kowa shi ya sa za a ga manyan shehunne manyan waliyai manyan malamai abin da suke ta ƙara ƙarfafawa kenan maulama shawa mata tijani rabi Allah ta'ala nu wasiyoyi nasa da wasiku nasa da wannan yake budewa cewa ina umarta ku ina umarta kaina da abin da Allah ya umarce mu da shi abin da shi aka umarta al'umma da suka gabata shine ne a zai a ji tsoron Allah a duk wani hali na bawa bawa ya sa tsoron Allah a gaba in ya sa tsoron Allah a gaba shi zai fita da shi daga duk halin da yake ciki so da yawa bawa yakan wada hali amma zuciyarsa ta taimaka masa wasu sai cewa to ko in an gane tsoron Allah ne ma za a samu mafita ya sa sai abin tsoron Allah abu kuma ya kara rikicewa ko inda farko ya nuna kamar an samu mafita ashe sai ya zamo mafitar ta shiga jeji ce ba ta a fito ba ne sak sai mutum ya gamu da yaudara irin ta shaidan da ta zuciya a nuna masa cewa an kama tsoron Allah a nan ai shi ne za ka samu mafita. tsarin cinikin nan kuri ta shari'a ba ta yadda da shi ba to amma aka yi fa akwai riba da wata ya dauka cewa to akwai riba ya yi ta da farko ya ga riba amma a ƙarshe kudin kuma su zo su matsale ya ta wahala ya ta wahala ya zama gwamma ma da ba a samu riban ba saboda ne saboda an ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ko yaushe dai aka bi aka samu tsoron Allah to za a samu mafita kuma yattaqillaha yaj'al lahu maharaja ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليك ويتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم له اجرا وان تكفوا وقلنا لهم ولكم mun faɗa muku mun faɗa muku in ka kafuro in ka kafar ce ma sai tun yi da abin da aka bace ku da shi fa inna la rasulatu wasallam baki da abin da ke sama da baki da abin da ke kasa din na Allah ne halkan wa mulkan wa abida halittar sa ce mulkin sa ne bayin sa ne da la tararru bi kufrikum kan ku ta dauka Allah zai tutu da kafirtun ku ku ne kuke tutar kanku da kafirtun ku ina hasantum ahsantu li abdikum wa ina fatum fala kama la da zai bisa kawaku kamar yadda Allah baya amfanuwa da tsoron da kuke masa dan kun tsaya kun bi shi hakikanin bi to wannan biyayya da kuke masa ba za ta kare shi da komai ba ba za ta kare shi da komai ba kan ku ka tsara kan ku kuka amfanar abin da yasa su ce ku da cewa ku ji tsoron sa dan yana tausaya muku ba wai dan yana bukatar haka sannan ubangiji ya maimaita wannan ma'anar da ya ce wa kanin lamgani ubangiji bai gushe ba mawadaci ne adil harin daga halitta wa ibada ta yi da bautar da suke masa hanyi da abin yabo ne mahmudan da za ta yi shi a kansa ya cancanci a yabo a yabe shi wani da auren muhammad shi wanda za su yaba sun yabe shi ko ba su yabe shi ba ai wanda ya alheri ya ba da ni'imomi gaba da ya zama duk ni'imomi nasa ne kuma ba ce ya yi ba ai ya yi ko ba ce ya kyauta ba ai ya kyauta da mutum ma ana ganin yi alheri to ko ba a je shi ba ai alheri na sai na yaban sa ko zurun ma ake faɗa fa ajo fa sunobin lazi an ka ahaluhu walau sakatu asnat alaikal haqa'ihu mutanen nan da suka zo kai musu goma ta arziki sun tsaya sun yabe ka da abin da ka dace a yabe ka da shi irin wannan goma ta arziki da kai musu ka tantance a yabe ka in ko ba ba su yabe ka din ba kayan da suka tashi da shi daga wajenka ayyaban ka suke wannan kayan ma ayyaban ka suke walau saka tu abdunat alaikal haqa'ibu to wa lika sunatin anhi saboda yawan ni'imomin sa wani zai na sama a tawa fila ba ke da abin da ke sannan da ba ke da abin da ke kasai din Allah ne karrarahu Allah ne ta wannan dan karfafawa ga maganar da aka faɗa a baya ne ya zama kwashin mutawa ga abin da za a faɗa nan gaba wa kafa billahi wakila Allah ya isa wanda za a dogara da shi ubangiji ya isa wa bawa a matsayin madogara ko kullu ilahi wanda bawa zai wakilta duk lamarin sa gare shi duk bawa kunne na bawa ya wakkala wa Allah ya bawwara wa Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai samu mafita wanda ya zama koyaushe Allah ke fa'ura wa lamarinsa a yi shi ne ya samu babban mafita تطور إلينا وابقى مستسلما فالراحة العظمى لمن فور تو إن يشاء in ya sha in Allah ya nufa ya sai ku sai ya tafi da ku ayyuka nasu ya ku mutane yuwaffinukum ya karar da ku nan take a waye gari ba ku wa ya tiri ahadin ya zoto su abdullahi ne ku wanda ta fi ku gyaruwa ko ya kawo wasu ma ba mutanen ba a kawo wasu duniya su zaure a maimakon ku mutane da kuke ganin duniyar kamar ta ku ce in Allah ya so a yau dinnan sai ya dauke ku gaba da sai ya kuma wa kana la na zalika kadira ubangiji mai iko ne bisa wannan ba abin da duk ya nufa ba zai gaji da shi ba sannan ubangiji ya muna na aiki kuma wato ayo a tafi da jama'a ta yi ma a ban jama'a ga ta tana nan amma kuma sama an tafi da ita saboda idan zama al'umma tana zaune ba ta da katakun me kenan ai da ita da babu duk sai dai yadda aka ga dama za a yi da ita a ce mata yau ai an yi doka ta za a duniya dole ta bi yau an yi wannan dokar a duniya dole ta bi ko da ita tana da tsare-tsarenta da abin da take ganin ya fi mata mafita amma ba ni ba tunda ba ta ba ni ba ta tunda ba ta da katabu shi ya fa kamar wannan ma ai an tafi da ita ko da dai gatan amma kamar babu haka nan ma kuma daidaiwan mutane ta yi wa mutum shi ne sai abin da ya ci in ma abu za a yi sauraro a ji daga bakinsa ya za a yi kaza ko yaushe za a yi kaza amma in allah ya so kuma sai a mai da shi ba komai komai ba yana zaunan ma ba za a neme shi ba ba tuni zai yi ni zai yi ciki shi ba na zai yi ciki ba ya sa sai a yi abin da yake ba na sanne amma a dinga yi ba tare da sauraronsa ba kaga ya zama kamar yana nan yana nan amma kamar baya nan ya zama lamarin ka ma kansa ba za a sa sauraron ka ba saboda ba ka da wani kasa ba sai da a shirya daga baya saboda ai abin yana fata kaza yana fata kaza yana fata kaza ko kuma ba abin da za ka iya a ciki da abin da za ka iya a ciki ga masu yi shi yasa su ne za su sai su tsara ya za a yi yaushe za a yi a ga irin wannan shi ma kamar an tafi da mutum ne kamar an tafi da mutum ne kamar ba a cikin rayuwar ne shi yasa ubangiji dai mai iko ne akan komai shi yasa duk wannan tunatarwa ne gaba cewa bawa inda ya sami dama ya zai aiki don Allah babban amfanin samun dama kenan in kana ganin kai ka samu dama ba za ka hakki wa duniya lamarin duniya ka sa a gaba to abu ne mai sauki Allah ya nuna ma gajiyawarka da dawo harkar duniya ba ta kai ake ba da yawa za ka ga wanda da yana tafiya ana bin sa ba amma ya dawo ba wanda zai bi shi sai dai shi ya fi wani da yawa irin wannan ke wato ya ke na kaga sannan duk mutum ya samu dama to ya zai ba Allah shi ne babban amfanar samun dama an samu dama an ba Allah a ciki shi ne an more to sun masabba al'amala sannan ubangiji ya muna na tsawa yin aiki da gaida shi ga wani Allah su kawai da shi da ya ce man kana sawabar duniya wanda shi manufarsa samun ladan duniya bi a madadi da aikinsa shi duk abin da ya sa yake tsayawa ya aiki don ya samu amfanin duniya kan jihadi kamar yakin da yake zuwa yana zuwa ne lil ganimati dan neman ganima fakar ita kadai to fakar hada wanda yayi wannan yayi babban kure yayi kuskure fa inda lahi sawabu duniya wal akhirah sawabu da garufa ne ko mubtada ne aka jinkirta shi wanda jinkirtawar don a nuna hakan inda fin labarin da aka gabatar da a nuna zuwa amma sawabu ne da rufa ko mubtada ne bayan da lai sawabu duniya wa lahira ladan duniya da lahira shi yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda Allah ya nufa shi yasa ta yi kai da kake yi don duniya ya zama baka samu ba sai ne saboda duniya ma da kake ganin ta ta Allah ce sai wanda Allah ya nufa shi ke samun ta ba lalle ne ka samu ba man kana yuridu hafsa dine man kana yuridu al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu liman nuridu sai wanda Allah ya nufa duk kokarin ka akan sai ka samu duniya ba lalle ka samu ba sai in Allah ya nufa za ka samu ah la inda gairihi ba wajen wani Allah yake ba ahadahu mal ahassa me ya sa ake neman ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu wanda duk na Allah ne duniyar da lahira yake neman ɗayan wanda yake koma baya shine duniya yake barin lahira kai ne da Allah ka je waje aka ce wajen nan bandar ake bayarwa na kuɗi amma bandar sun wanda kake so in kace bandar din yan naira biyar biyar kake so za a ɗauko bandar din naira biyar biyar a baka in ka ce na yan naira hamsin sun kake so za a ɗauko na naira hamsin a baka in ka ce na ɗari biyar kake so za a ɗauko na ɗari biyar din a baka in ka ce na dubu kake so na dubun ne za a ɗauka a baka to yanzu dan Allah da hankali kuwa ka je a ce to wani wannan zan za a miƙo ma ga na naira biyar biyar to Allah akwai hankali kuwa eh wanda ga waccan fa yadda yadda ni biyar biyar kowace ɗaya ta yi daidai da bandin ɗin nan ko yadda uku kowace ɗaya ma ta ninka wannan bandin biyu ce ita a guda ɗaya ma ko yanzu da hankali dan Allah ka ce a miƙo ma wannan to wannan ma kenan wannan ma har gane shi naira biyar ta dauki abu da yawa a cikin naira dubu in aka kwatanta da abin da duniya ta dauka a lahira duniya ba ta dauko ne ba a lahira kamar ba ta dauko ne ba a lahira to ya sa kai da ka je wajen mai duka mai duniya mai lahira amma a maimakon ka nemi lahira me yasa ka tage ga neman duniya eh ga ka tsaya ga ga neman duniya me ya hana ka neman lahira in da aka wasu kula sai su gifari saboda tunanin zunuban su amma wani wani asiri ne da ke shirya ɗauka ko ba za a je a yi miliyan ɗaya duniyar za ta buɗe a bai damu da cewa ya laifuffukan ba ya aike wajen Allah ni me yake kawo haka ai karancin fahimta da muke da ita karancin ganewa da muke da ita ba don haka ba Allah shi Allah din nan shine da duniyar shine kuma da lahira shi ne da duniya shi ne da lahira tun da za ka je wajen Allah neman lahira ba sai dai ka je kawai neman duniya ka ce kai duniya ka sa a gaba me zai ana rawa ya nemi na madaukaki ta fuska ya za za ka ke ibada ga Allah ya za ka ke ibada ga Allah wa kana la samiya masira ubangiji bai gushe ba mai ji ne ka duk abin da bawa yake faɗa duk abin da ka faɗa Allah yana jinka yana ganin kuma duk abin da kake aikatawa kar ka ɗauka za ka faɗi wani abu Allah bai ji ba kar ka ɗauka za ka aikata wani abu Allah bai gani ba alim masani ne da bukatu shi yasa zai saka wa kowa gwargwadon manufarsa ya ayyuhal ladina amanu mutum ne ita duk ce ai ba komai a'a ba haka abin yake ba ɗaya ɗauka na ai kafiri ne dai abin da ya ba ya sha ina ai ana faɗa man aza zinniyan fa ana hasimu hu yau mai kiyamati wanda ya cuci ma kafirin da yake zaune cikin musulmi da alkawari manzo Allah ce to da ni zai shari'a a ranar alkiyama yasa shari'a ta yi hani a dini ya yi hani daga yin cuta a komai a kome ka a cuta ka a cuci kowa dan haka ne ma aka yi wa aikin na ganar sannan rasula na bin bayyana ce wa annan nama mai kitabar mizana liya goma nasu da gaske ai goma zannin nan da saukar da littattafai duk akan manufar cewa a rayu rayuwa ta adalci ne ba don wani abu daban ba jadi da cewa zina na ƙarfi suna da masu shaidawa da haƙƙi da gaskiya duk sanda za ku ba da shaida kan ku ba da shaida da gaskiya lillahi dan Allah dan duban Allah kan ku ba da shaida dan hangen wanda ku ba shaida zai amfane ku ku duba Allah ta yi amfane ku Allah bai kada rama za ku muru wannan amfani da ya muku ba an baka abinci baka ci abincin ba Allah ya ɗauke ra ko kuma ka ci abincin ba Allah ya sauka ma da rashin lafiya ta yi masu kuma da rashin lafiya da za a ce ta irin wannan abincin ma rashin lafiya ba ta irin wannan ciwon ba ya son wannan abincin sai kaka kuma shi ya sa a ji tsoron allah shi ne sai a sami mafita a komai walau ka da ta shari ba na muskulu ko da za ku ba da shaidar ya kawo da ku fashadu alaiha ku shaida a kan kan naku inda kuka tabbatar ba ku da gaskiya ku fito fili ku ce a nan ba ku da gaskiya shi ne ku tabbatar da gaskiyar da yake kanku hakkin da yake kanku kanku koyi domin abin da ake kira shahada shi ne bayyana gaskiya au ala gairi daidai shi ake bin wannan hakkin ko ko wani ake bi mutum nan shi ake bi ya faɗa ana bin nasa wani ma ake bi kowa ne ko da ɗansa ne ko mahaifi ya faɗa awul walidain aw al walidain ko da akan mahaifan ku ne wannan dalili ne ka karɓar shaida ya nuna kenan a ce da in yi shaida akan mahaifansa za a karɓa don rahuma yin haka kuma bai hana a ce shi ne biyayya ne gare su biyayya ba ta hukunta cewa a take haji na mai haji ko kaɗan biyayya ba ta hukunta a take haƙƙin mai haƙƙi ba bal huwa bi ruhuma bari ma yin hakan shine biyayya gare su ana bin mahaifinka kudi yana musu kai ka fara da ruwa ka fito fili ka faɗa baba ana bin ka ana bin ka kai biya wannan haka din da kai shine ma cikakken biyayya ga uban naka domin ko ta yi biya din ya samu kubuta amma an ka bi shi kai kungiya kungiya yanda yake yi shi ma a nan duniya to bai biya ba don yanzu lahira ba zai biya ba ne أنتم هؤلاء جادلوا عنهم إلى آيات الدنيا ومن يجادل الله ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما عليهم أما يقول عليهم الكذب إذا أنا قلنا الناس إني أنا الدنيا كافرين إنك يفتح ونجي الآخرة لكن يقول شيء إني شيء فأقوم ما كنون على تمتين فتن عن الدنيا إني جارة سيزموا يا بلا الآخرة سيزموا يا إلهي لكافتايك ودقل بينا كودا إخواني kakku ce za ku goyi bayan wani kakku ji tsoron zargin mai zargi a kan tsayawa da lamarin allah lamarin allah ya fi karfin kowa a gaban ku ya fi girman kowa a wajen ku in ya kun gani idan shi allah shudu alaihi wanda za a shaida a kan sama wadace ne to fallawa a wadace allah ya san da shi kakku ce sau da yawa wannan da mawadace ne ba za a faɗa inda yake so domin ko ne haka ne zai iya taimaka mu ko kuma wani lokacin cewa wannan ai mawadaci ne zuciya ta ne masa wani hasara shi yasa da talaka kai karansa ko ba a tabbatar ba a ce ai za a goyi bayan talaka inda shi wani kuɗi bane ba mai kuɗi bane kuɗin ne da mu kuɗin ne da a'a kada ai haka duk ne gaskiya a bashi gaskiya talaka ne mai kuɗi ne sarki ne menene wanda duk yake da gaskiya a bashi gaskiyarsa wanda kuma bai da gaskiya a nuna masa bai da gaskiya mai kudin ne basarake ne talaka ne kowa a nuna masa cewa bai da gaskiya kada dan ana tausaya masa yana cikin halin talauci a ce yi abin da yake ba gaskiya ba amma a ce za a goyi bayan sa wai duban talaucin sa daga haka ba za da lamarin Allah ba mai kudi ne an fakirin ko talaka fallawa Allah bihi ma Allah shi ya cancanta da su fiye da ku wa adam min salihin ma Allah ya fi ku sanin abin da yake maslaha ku fala ta tabi'ul hawa shi yasa bayan Allah kan ku yadda kuce za ku san zuciya a wajen ba da shaida da ana bulganiya ta fuskar cewa ku goyi bayan mawadace don neman samun yardarsa ko ku ce za ku goyi bayan talaka wanda bai da gaskiya don wai kuna tausaya masa wayan talo in ku ba an ta adalo ku ce za ku bar adalci ai da Allah ta adalo ya zama ba ku yi adalci ba ai kar ku yarda ku bar gaskiya wayan talo idan ba karkatar da alsulata kun harsuna ko ta fuskar sai shaidar a watan bulu har ɗangon kai taurin kai a kan wani haƙƙi da yake kan ko ya zama ku zartar da shi ba ya sai ko bayan jinkiri ba faifalan dunki zo daga an faza na faza wani lazini ne ko an faza shi ne mutane falan dunki zo ila ba da wuri mafi ya zartar da shi masu yawan jinkiri a inda laha a an kore ko ka bada ko ka kauda kai an adai ha daga bada sai da jumlatan gaba daya wanda na ka nan mata wani na hadira to kusan Allah yana sani da abin da kai aikata ba da abin da kai aikata ba Allah yana sani da shi bai zai kuma zai muku sakayya a kansa bacewa wanda yake mai nisantawa daga gaskiya ba ya kan gaskiya wato an da haƙi ya bace daga gaskiya inna da zina amanu hakika wa inna da suka yi imani suka yi imani da annabi musa san su ne yahudawa sun makafaru sannan suka kafirce bai ba su izini da bautar san malaki sun ma'amanu sannan kuma daga ba su da suke riko da imanin ba da wahudu musa ile bayan dawa annabi musa zuwa gare su sun makafaru sannan suka kafirce da isa da annabi isa sun mazado kufuran sannan suka kara kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Rasulullah lahu ne da sallallahu bayan da za a yi Allah ya musu gafara ma a gamu alai matukar dai sun ci gaba da zama bisa wannan hali nasu wannan bai nuna cewa in sun tuba Allah ba zai karbi tuban su ba matukar sun tuba kafin ya sa gargara to ai Allah zai karbi tuban su amma dai suna kan irin wannan tsarin yau su ne imani gobe kafirci yau su ne imani gobe kafirci da ta kusa madauka Allah zai gafarta musu sai sun dawo sun yi ruko da imanin hakikanin ruko da imani amma wannan ayar an kawo ne don faɗakarwa ga mummune cewa ko ɗin faɗa kai cewa mummune dole ne kuma za ku yi aikin imanin koyaushe dan ga wa'yansu suna da awar imanin amma suna wasu ayyuka miyagu ga matsayin da suka samu wajen Allah to ku kiyaya kai ya zama matsayin ku wajen Allah irin nasu ku kiyaya kai ya zama matsayin ku wajen Allah irin nasu ba ni za Allah gafarta musu wala ne hadiya musu ila ba ni za Allah shirye da su kan tsari ila lafiya zuwa gaskiya wasu wasu wasu malaman tafsirin suka ce al'ayatu wannan aya tana magana ne akan munafikai masu wasa da addini masu wasa da addini wani zaƙala irin yadda kuma a yanzu irin su suka yi yawa musamman a shugabannin musulmi sai a samu shugaba a ce ya ware magudan kuɗi ma don a gina masallaci ko ya je wajen ma yana tuna mutane a shi ya ji da addini kuma kuma yana tuna ko a tsaya a kula da addini shine tsayuwar mu shine muka gada shine kaza da kaza amma kuma zuwa yamma a je na wasu kulle-kulle na raunana addini ana kulle-kullen da wasu daban na raunana addini kaga wannan ne yake kawowa ai munafinci idan da da imanin akwai imani a zuciya a irin haka ba zai yi ba ba za a sami irin wannan ba to wanda za kala wannan ne sa ubangiji yace Allah zai sallallahu alaihi wasallam bashir munafiqina kai gargadi ga munafiqai wannan da aka ce bashir din wato isti'ara ce ta hakuniya isti'ara ce wadda malaman balaga suke kiranta ta hakuniya a hadirhum ka ba su labari ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi magana ne cewa su gama munafincin nasu suna hangen sun kai a nan duniya sun yaudari bayan Allah suna nuna musu cewa su musulmi ne su musulmai ne amma kuma zukatan su ba abin da ya dabai bai ta in ba munafinci ba to akwai azaba mai radadi tana jiran su a lahira dan sun samu kaiwa wajen bayan Allah ba su samu kaiwa wajen Allah ba sun yaudari bayan Allah to akwai azaba mai radadi tana jiran su a lahira ko wani shi ne wuta Allah zai na tuzuna sai fa da abu da da ne wani su waye munafikai na hakika ba wasu bane munafikai na hakika illa masu rukan kafirai a matsayin abokansu wanda za su jibinta za su mu'amala da su su kyale mummune saboda abin da suke hange a cikin su na daga karfi suna cewa ina amlar muhammadin la ya timo lamarin mazun sallallahu alaihi wasallam zai samu kaiwa ba irin da yanda yanzu ma dai aka fi samun haka musamman daga shugabannin musulmi ya zama shugaban yana da awon musulunci amma haka kansa da kafirai abincin gidansa ma wani baya ya ya ci sai kafiran sun ba shi labarin cewa ai lafiya nan ba a yi masa wani abin nan ba a ciki da yadda da kansa da yadda da mutanen sa da yadda da kowa sai da kafiran nan amma kuma ya fi musulunci to wannan ya sani azaba ne na dade tana jiransa ai sabuna inda kuma da yanzu neman ɗaukaka suke da haɗa kan da suke da kafirai gani suke wannan haɗa kan da suke yi da kafirai shine zai jawo mutu duniyar su a ce ta kai musu yallubuna suna neman su muwala ta da haɗa kan da suke da kafiran nan su samu ɗaukaka islamu inkari islami ne inkari ai lajiru na inda kan taɓa ɗauka za su samu a wajen wasu fa inna izzata lillahi jami'a hakika daukaka ta Allah ce shi kadai waya ta Allah ce shi kadai ta duniya wa lahira a duniya da lahira ba wanda zai samu daukaka layin su ba wanda zai samu daukaka illa man a azzahu sai ko wanda Allah ya daukaka wanda wato daga azza ya zinzu irin na kunuti wa kul idza kunta fi zikril qunut wala yadzu ya rabbi man adaita maksura wakar ka zama izzatan li awliyai ubangiji ya riga ya kaddara buwaya da daukaka cewa ba makawa masoyansa su za su samu bi kaulihi da ya ce wani lahil izzatu wani rasulihi wani mu'minina buwaya da daukaka ta Allah ce kuma ya bayar ga manzo ya bayar ga wanda suke mummune wala yubahu bi izzati gairi duk irin yanda wanda ba na Allah ba ya kai a duniyar nan to mai hankali kan wannan ya yaudare shi ko ya ruɗe shi in kafiri zai kai matsayin da zai kai a duniyar nan to kai mu ne wanda ya kai imani da Allah kan wannan ya yaudare dan abu ne na take kadan la qurran naka taqallubu allazina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awhum jahannam wa bi'sal mihad haba idan ka yi abure suna ta yanda suka ga dama a duniya su ne wannan su ne wannan su ne wannan ka dauka wajen sun kai wajen sun isa ina ba su kai ba ba su isa ba don wata take ne kaɗan aka ba su su yadda suke so ɗin amma a ƙarshe ne zai same su kuma ma'awa hun jahannan to وقد نزل عليكم حقيقة كوم من an riga an faɗa muku an saukar a gare ku da da Qur'anin nan da kuke karantawa sai suratul an'am a cikin suratul an'am an za sanitumu ayatin lahi abinda aka saukar muku shine cewa idan kun ji ayoyi na Allah yi kufaru biha ana bitircewa da ita wa yustazau biha ana yin izini da ita fala ta ɗaudu ma'am ba ku ba cewa za ku zauna tare da wannan masu kafircewar da ayoyin na Allah ko masu izgili da ayoyin Allah wato an din muhaffafa ce annahu wa huwa naibul fa'il wannan annatin da ma'budan nata shine naibul fa'il nuzila ta yi kuma a ce an din mufassira ce ko tunda nuzila ta kunshi ma'anar kauri abin da aka saukar muku da shi shi ne cewa ya zama an ɗin mufassira ce kenan ko wa ba'da ma'anar qawli lil hurufi kad fassarat al jumlata til zikri wa rad an tilkum al jannatu ba'da nudu an isna'i al fulka bihi tasudu to hatta yaqulu fi hadithin ghayri sai fasin bar kada ku ce za ku zauna malaka gidan tare da kafin wani tsari da kuma sirgilin sai fasin kunsa a cikin wata maganar daban wannan tunatarwa ne ake tunatar da mummune da abin da aka saukar a makka daga fata ubangiji wa zara ta lalata huru na fiya ya tuna tsarin maka huru fiya da sun gari wannan yin sun daga shaidanu kwada ta kwadu da zikire ma alƙawarin zalimina inda kuma zan musulun dan wani kuka ce za ku zauna tare da su to da ku da su kun zamo duk ɗaya kar ku ɗauka za ku zauna su suna izini suna cikinci ga addini wai ko kuma kuna masu riko da addini kun kuma zauna waje da ina ai kuna zama a tare da su to kun ajiye addinin naku ba ku da addinin asan nan fil isri a wajen katun ma'u in dai ku zauna kasa sun kuna daidai da su a wajen zamiri ya ce jami istifati ba wai za a ce a ba komai da komai ba idan ba ku yarda da shi ba fil kufri ko daidai kuke da su a kafirci in kun yarda da shi ya faɗa a cikin babu tawil kullu fiddini duk mai fara da wani abu a addini ya shiga ayani wanda duk zai fara da abin da ba daidai ba a cikin addini ka ce za ka zauna tare da shi san da yake wannan aikin nasa to ka ɗaukai amma sai baka yadda ba to in dai baka yadda ba ne zai ya kawo zaman ka tare da shi ka tashi ka tashi ma da wanda ya yadda da abin da yake ba daidai ba kun cuɗanya da ma'abuta aikata ba daidan ba kana bi manzilatin sai zama da shi da su duk daya wa illa mai bashiru ko da shi bai ba ko da shi bai ba kuma wannan aya kamar matashiya ce musamman ga samari matasa a yanzu sai kaga mutum yana ta da'awa cewa shi ya yadda da shehunne ya yadda da waliyai amma juma'a tana yi sai ka gan shi ya je inda ake zagin waliyai wani ke zagin shekun nan wai anan zai sallah yana sauri ne ya tafi kuma yin sallah a nan ai ya zama wani yayi sai to ba wani yayi da za ka kawo wajen allah irin wannan ka ɗauka allah zai yadda da kai matuƙar ka je wajen masu zagin waliyai to da kai da su duk ɗaya ne kai ma zagin waliyan ne kake kake dan ba ka ne kai ka wajen me ya kai ka wajen su shi yasa wa man yujadid mukira shay'a halak wa rallafi mahalikin wa fi hulak wanda dai ya da zama da masu kin shehu to an ya gama halaka wa shehu kala huwa summun yasari shehu ya faɗa zama da masu inkarin nan ba karamin guba ba ce guba ce wanda take nasuwa to amma samari abin ya shige su kwarai wasu ma ba samarin ba ne yayin ayyayin gari ne yayin gari ne abinda ake ai ba shi ne daidai ba ga wani yayi ya to in yayi ya zo da tsirara kai ka ita da tsirara do Allah kana da hankali ba abinda ba yayi baya kawo akwai kasashen da an fara samun masu tafiya tsirara ko da sunan su yayi ne suke kuma yanci ne suna da shi suna da shi suna da yancin su to kai yanzu dan Allah za ka karbi wannan kai ya kamata ko yayi ne da ya zo a san yayin da za a karba a san yayin da ba za a karba ba inna Allah jami'ul munafiqina ba makawa Allah sai ya kare baki ɗayan munafukai wal kafirina da baki ɗayan kafirai bai nan a totar jahannan jami'a gaba ɗaya nan gaba za a faɗa cewa yi hukun mata munafukai ya tafi kowa tsanani kamar sama ofin duniya ana kufur wal istiza yanda a nan duniya suka haɗa kai bisa kafircewa da Allah bisa yin izgili ga addini yin izgili ga masu bin addini ko yaushe wanda suke masu bin addini a wajen su ma wanda ake izgili kamar su a kitahumai ne ba san inda zamani yake ba ba san inda duniya take ba in ka za ka za ka ba Allah za ka ba za ka ba Qur'anin Allah to ka zama kidahu ne a wajen su ba san inda inda rayuwa ta dosa ba so suka san inda rayuwa ta dosa wal iyazu billah allazina shi yasa ku ba mu namu rabban na daga ganima wa kana al-kafirin nasiba idan ku kafirai su ne suka samu rabo min zafara alaikum daga nasara akan ku kalu da sai munafikan nan ce da kafirai alam nasaru alaikum kun san mun samu dama mu ga bayan ku na gadin ku mun rinjaye ku wuri na kana zafarin musulmi lokacin da musulmi suka samu nasara muna da damar mu kashe ku a sannan amma kuma muka ce a kyale ku muka san yadda muka yi muka yi gudu gudun da za a kyale ku walam nan walam wa alam nan na aku min ruhin ashe ba mu ne muka yi kokarin kare ku daga mummune ba cewa kada su samu nasara a kanku ta fuskar ta ɓadda mummunan ji labarin da yadda muke aiko muku muke sanar da ku duk abin da suke ciki duk wani labari na su sai mu faɗa muku shi yasa ya kamata kenan in ji munafukan nan suke faɗa wa kafirai cewa ku tarar da mu a cikin abin da kuka samu da irin abin da kuka samu to da mu a raba hannu sannan ya kuma na kuma da masu irin wannan hali kakku da ku mu ne masu irin wannan hali dole zai zasta da muku da hankali amma ku sassauta damuwar da ku da su ku rage damuwar da su don da ku da su gaba daya za ku zo gaban Allah kuma Allah zai hukunci tsakanin ku irin wannan cin mutuncin da suke muku da kokarin ganin bayan ku da suke a rayuwar duniya ba makawa Allah sai ya bi muku hakkin Allah zai hukunci tsakanin ku bai nan da su yawan kiyamata rana aljama kamta ya shigar da ku aljanna wai shi lahumun nara so kuma ya shigar da su wuta walayin Allah na kai na amin min sabila bayan da za Allah ya dora kafirai a kan mummunai ubangiji ba zai sanya tafarki ba da kafirai a kan mummunai filahirati a lahira da taube da muka ce sai musu urus ko waninsa ko a duniya da muka hujja ko a wuce tsanar hujjuri ko kuma a ce sun tumbike dole musulmi a ibn arabi ya ce sai ta idan musulman ko mummunan suka koma abin da ke tsakaninsu umarta junansu da karyace-karyace yanzu a ta kokari ma abin da ke ba daidai ba ke kokarin aga an yada tsakanin musulmi su bar hani daga abin da duk bai dace ba bin kibarin a sannan nasarar da kafin za su samu a kansu su suka jawo su suka jawo don an baka makami an ce ga shi ka harba in ka harba kai maganin abokin gaban ka sai ka ji kan harbawa har abokin gaban ya cimma to da Allah waye waye wa kanka ba kai kai wa kanka ba ba kai kai wa kanka ba ai an fita hakkin ka an baka makamin kuma an faɗa ma ya za ka sarrafa shi yasa Allah ya ba mu madan imani wanda imanin nan makami ne da ya fi karfin duk wani makami ba in dai an tsaya an yi riko da shi to amma ba yi riko da shi din ba ba aka tsayawa a yi riko da shi hakikanin riko ya zama kafirai su suke suke tafiya musu tsarin yadda suke gani daidai ko musulmi ba ku riko da tsarin naku ba sai dai ku ta aro naku ko aro naku a can ko aro naku a can ko aro naku a can ko aro naku a can ga shi kuna da naku to da Allah zai sun nasara a kan ku waye jawo ba ku ka jawo ba innal munafiqina munafukai ko yaushe gani suke wai za su iya yaudara Allah ba makawa ubangiji zai saka musu bisa wannan abu da suke za a yi musu shigo-shigo ba zurfi za a ringa nuna musu kamar eh yadda suke kokari din haka ne abin nasu yana kaiwa amma a ƙarshe don a kama sun sai sun gama shiga sarai sannan za a kama su wata kaddama bakara ce irin wannan ya gabata a cikin surar bakara wai za a mu ila salati duk sanda munafikai za su tashi ga sallah ma mumini ne za su yi sallah tare da mumini ga mutu sai su tashi zuwa ga sallah su sala suna masu kasala a suna masu jin nauyin sun ba sa sa nan samun lada ba sa sallah sai don tsoron mutane wannan aya tana magana akan munafikai ne amma ta jage zarta akan dukkan musulmin da za a yi sallah ko ana sallah amma shi ya zamo fuskantarsa da sallar nan kaɗan su da yawa nake a samu wasu ma sun zauna hira a yi kiran sallah wanda kiran sallah nan ni aka kiran duk musulmi ya zo wajen sallah kira ne ga dukkan musulmi ya zo wajen sallah amma su ba su kula da wannan ba a yi kama ba su kula ba a yi kabbara harama ba su kula ba sai in za su yi kokari ma liman ya tafi ga ruku'u za a tafi a guje a je a bishin sallah saboda ai wata hira ce ake arsa ya Allah ne kawo haka kasalan zuciya daga sallah da zuciyar sallah ta fuskanta ai ba za ta yi haka ba ta yi abin da baka taɓa samu ba a rayuwarka sanda limamin nan da kake gani ya kabbara harama a sannan ne Allah zai baka da kana tare da shi to amma sai ka zo da a wani wani inna lai rabbikum fi ayyami tahrikum la ahad ala fata azrula akan samu rahama ta taso a wani lokaci wanda wani lokacin zai taso sai a shekarar dubu irin ta bata sake tasowa ba amma wanda aka samu yana tsaye a kofar Allah a sannan shi za ka samu in ba ka tsaye a kofar Allah sai ta wuce ka shi yasa sai kana ganin mai sallar nan inda ka taso ake yin da wani burga za a yi ma a kan sallah a'a ba haka ba ka san Allah ba ba ka san sallar ba wani nau'i ne na munafinci a zuciyarka har shi yasa sallar nan take da nauyi a gare ka amma ba haka ba mai hankali ya ji an gina sallah an yi ikama baya wajen haba ai da hankali ya same shi an gama gayyatar na Allah in haɗa waje kai kana wani waje can kana wani goce-goce wai ba na dai to kai maza ka zo kafin dai a yi ruku ko a ruku ka samu ba kai ma da kai akan sallar ba kuma kuma dai kuma ka ƙarshe ka samu ba dai an yi sallar jam'in da kai ba ina ai ba haka abin yake ba ai duk abin da ka gani na kirki kai kokari a yi da kai don ba san irin abin da za a bayar ba a cikin wannan ta yi kuma an bayar sun ba za a sake bayarwa ba har a gaba rayuwarka ko har kai ka gaba rayuwarka ka tafi kafin a sake sako irin wannan baiwa yanzu a kowane yaushe masu sauraro sauraro suke ba san ina ne za a yi dace ba duk abin da yake tsayawa ne a kofar Allah to ba wa ya dizinta ka a ce ga sun za a kofar Allah kai ka tsaya kana wata hira kai ke dan gari ne kanka ya waye yanzu kamar ma masu irin wannan himma ba wasu ke da abu maki da abu mai ne a yi da su kansu bai waye ba to ba ra'unan nasa kawai ko duk abin da suke yi suna yin riya ne ga mutane da mutane su gani da sallar da suke dan mutane su dinga cewa ai mummune ne wala sunanna sallar da suke ba sa tuna Allah la yasalluna ba sa yin sallar illa galila sai kadai riya'an riya'an sai ko dan riya har su yara nasu inda mutane za su gansu ko ko sallar da suke ba sa tuna Allah tun daga kafara har sallar ba su tuna Allah ba da sun yi dai sun tsaya sun yi ruku a zahiri sun yi sujada a zahiri sun yi komai a zahiri amma dai zuciyar tasu ba ga sallar take ba tana wani waje can mu zamzare na mujarradin halin kasancewarsu masu kai kawo mutane da yana masu kai kawo bai na zalika tsakanin kafirci da imani la mansubi na ila haula su ba za ka iya cewa kafirai ba ne zai zarihim imana don suna bayyana imani za ka gan su a masallaci wala ila haula su ba za ka ce ba ne ba ne ya kufre don zuciyarsu ba imani kafirci ne ke cikin zuciyarsu kuma yanzu lahu wanda duk Allah ya fitar falanta jirin sabila to fa ba za ka iya samun masa hanya ba ilal huda zuwa shirya wanda duk Allah ya nufi da shi to kuma ai da abin da za ka yi sai ka yi iyaka na iyakan kanka kakewa irin da wanda ake faɗa ne da hankali sautin masu mahaukaci a kodin da kanku ake ji da abin da za ka faɗa to kanka kawai kake faɗawa ya yi wanda zai na amani waɗanda suke mummune wanda suke imani da Allah da manzo suke imani da addinin Allah suke imani da littafin Allah la ta tazurke fi na auda miliyoyin ku kiyayi rukun kafirai a matsayin masoyan ku abokan ku wanda za ku ringa haɗa kai da su ku kyale mummune dan yin haka aiki ne na munafikai kada ku ce za ku yi kamata da su kada ku ce za ku yi kamanta da su man ta shabba a bikauno ta wa minu a turbi na kai yanzu ila da kuma kulani mubina yanzu kuna so ne ku ba da dama ga Allah akan cewa ya rike ku da azaba bin wala din da aka kan da da kafirai don kuna da wani imani amma kun haɗa kai da kafirai to ku sani ba abinda zai hana Allah ya rike ku da azaba burhanan bayyana nan ko kun ba da hujja a fili bisa cewa ko munafikai ne innal munafiqina innal munafiqina hakika wanda suke munafikai sun da rakilasali suna kasan kasa minan nari suna rufi na kasan kasa a wuta shi yasa azaba ta ta kowa tsanani wa huwa qaluha shine zurfin ta domin kafircin su ya fi muni daga kafircin duk wani kafir ila al-kufri da al-muslimina dan bayan kafirci wanda suke kansa a zuciyarsu kuma sun hada da yaudaran musulmi mai yaudare kuwa ai ya cancanci komai ma ai masa na azaba wannan da jiran nasira bayan da za a ka samu wani wanda zai iya kare su daga azaban nan mani annal azabi wanda zai kare su daga azaban sai ba waɗanda yake sun tuba min nifaki daga munafinci in sun bar munafincin suka dawo suka gyara zuciyarsu ya zama zuciyar ma imani ce a fada ta malo ne za su mutane da mamane wa asulahu suka gyara ma absadu abinda suka kore bata daga asauransu da hadayensu sanda suke cikin munafinci wa ahalar wa aka samu billahi suka yi riko da igiyar Allah shine addinin Allah ya zama komai za su zuciyarsu da zahirinsu duk suna tafiya ne bisa tsarin addinin Allah kamar da ko bidini suka yi riko da addinin Allah a fa'ula wa ahalar su dinahu suka sarkace addinin su lillahi dan Allah nuna riya'i suka bar duk abin da ake kira riya fa'ula kamar muminin to kamar wa'annan su kan suna tare da muminai a duniya da lahira a cikin abinda za a ba mummuna wato fayyucin lahul mumini na ajirar azima ba makawa Allah zai ba mummunai lada mai girma za a ga ladan da Allah zai bayar ga waɗanda suke mummunai fi lahira ce a lahira huwal jannatu shine aljanna jama abin da yake ya fi girma daga aljanna samun yardar Allah wani ruwa min Allah akbar to Allah bi azabikum ba abin da zai sa Allah ya muku azaba ba abin da zai sa Allah ya muku azaba in shakartu idan kuka gode wa ni'imominsa in kun ga Allah ya muku azaba to ba ku gode wa ni'imominsa ba amma in dai ya ku ga ni'imomin da ya muku ku gode masa akai to ai ba abin da zai sa Allah ya taba ku duniya da lahira kuwa in anan duniya sai Allah ya kubutar da ku haka nan a lahira ma yan ma kana ma kenan wa amantum ko kuka imani bihi da shi ai la yu'azzibukum hina idan ai ba zai muku azaba ba a yayin nan wa kana Allahu shakiran ubangiji bai gushe ba me yawan godiya ne ga ayyukan kirki da ke zuwa daga wajen mummune ba mai godiya bisa aikin kirki da za a yi irin Allah tabaraka wa ta'ala in dai kai abin da yake cancawa to Allah sai ya gode ba akan wannan ya kabalu li yasira shi yasa da cikin sunayen Allah ma ash-shakuru ash-shakuru mai yawan godiya akan abu dan kadan za ka yi amma Allah ya gode ma ya kabalu li yasira ina karbar dan kadan ya bada mai yawa dan aiki dan kadan za ka yi amma ya baka lada mai yawa alima masani bi haƙƙi shukurikum da haƙiƙanin godiyar da kuka yi gare shi da kuma imaninku Allah na sane da godiyar da kuka yi masa yana sane ma da imaninku to Allah sanya mu daga masu godiya gare shi a dukkan nemomin sannan da ka san kawo izu shi goma ko ana sa da za a yi kokari a shekarar da zama an kai goma in Allah sa ka aka kai sha biyu don